الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu abdurrahman Muhammad Nasiruddini Al'albani rahmatullahi alaihi. A karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin matashiyar magana wanda malam yake tattaunawa kan abin da ya shafi yanda ɗaliban waɗannan manya-manyan malamai suka aje maganganun malamansu fatoyi na malamansu saboda bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. mun kwana a kan gabar da malam ya ce bal arju an ya tazakkara ma a sarfunahu min abuwalin a'imma bayan ya yi bayani a kan cewa bai dace ba ga mutum ya yi gaugawa ya yi azazzali wajen sukan mashayar wannan littafin ya ɗora mutane akan kyamar wannan littafin akan shi ya daina fa'idantuwa da abin da yake cikin littafin kuma ya korar da mutane daga fa'idantuwa da abin da yake cikin littafin nan mai albarka da ce bal bari dai arju an yi tazakkara ma a salafunahu ina ƙauna ina fatan shi wannan ɗan uwa musulmi ya tana abin da muka gabatar da shi a baya min aqwalil a'immati na maganganun waɗannan manya-manyan malamai na musulunci fi wujubil amali bi sunnati wanda suke bayani akan wajabcin yin aiki da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama waɗannan maganganu na malamai waɗanda suke shugabanni ne qauluhum mu'tabar fi shari'a wa fi din min as-salafi salih suna daga cikin as-salafu salih to ya kallaci maganganunsu wanda suke ba mu umarni kan abin da ya shafi wajabcin komawa riko da sunna da kuma wa tarke aqwalihim al-mukhalifa laha da barin maganganunsu wanda suka sabawa ita sunna din ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wa tarke aqwalihim al-mukhalifati laha da barin maganganunsu wanda suka sabawa ita sunna din duk daga cikin malaman nan duk wanda ya bayar da fatawa wanda fatawar shi ta sabawa sunna to shi da kanshi ya ce a ajiye fatawar tashi a ɗauki sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda sunna ita ce hakima inda niza abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa da abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan shine abinda ba a ja a kan shi lokacin da ya tabbata amma qawlu fulanin wa fulanin wa fulan zai iya zamantowa makabula ce za su iya zamantowa kuma ghairu makabula fatawarwa ne da tawane da tawane za ta iya zamantowa amsashiya ce ko kuma ba amsashiya ba idan ya zamanto fatawarsu ta dace da sunna a yi riko da fatawarsu saboda ta dace da sunna idan ta ci karo da sunna sai a ajiye maganar wannan ta wannan malami ayyan kana mun gane da kyau sai a yi riko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace wali ya alam sannan kuma shi ɗan uwana musulmi ya san da cewa anna da'ana fi hadhal mashrabi suka cikin wannan mashaya mutum ya soki wannan hadisi wannan littafi nawa da iri-irin littattafan da aka yi su akan wannan matafiya inna ma huwa ta'anu fil imam alladhi yuqalliduhu sai dai kadai hakan din suka ne ga limamin da yake yi mai takalidi din sukan limamin da yake yi wa takalidi din ayyan kana min al'imma duk yanda ya kasance daga cikin waɗannan limaman idan mutum ya saba wa sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalamu ta bayyana a gare shi a fili karara tamkar rana lokacin azur yace baya bi ga abin da al-imamu Abu Hanifa ya faɗa to ya soki al'imamu abu hanifa ɗin saboda shi al'imamu abu hanifa ɗin ya ce ra'ayi wa ra'ayu malikin wa kaza wa kaza wa kaza ya ce ba a yin riko da shi ya saba wa suna ta ma'aiki a baya mun yi magana akan lokacin da abu yusuf albalahi yake rubucewa abin da ya ji daga wajen al'imamu abu hanifa ya ce da shi wai haka ya yusuf la taktubu kullama tasma'u minni fa inni ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu gadan wa ara ar-ra'ya gadan wa atrukuhu ba'da gadan ce kai canka abu yusuf kada ka dinga rubucewa duka abin da ka ji daga wajena dalla Allah yau zan bada fatawa da kiyasi gobe in ga kiyasin da ya fi shi girma in ajiye wannan kiyasin da na bada fatawa da shehu in riko da na gobe la Allah kuma gobe in bada fatawa da kiyasi mai karfi jibi kuma in ga nasu a fili karara daga bakin ma'aiki sai in jifa da wannan kiyasi ne mun gane da kyau to kaga wannan ya yi hane akan a rubuce duk wata matsala da za a ji ta fito daga bakinsa saboda inna ma huwa basharun yusibu wa yukhdu bil adama ne zai iya fadar daidai kuma zai iya fadar kishiyar daidai haka kuma wannan ita ce fatawa ta al-Imam Malik ita ce magana ta al-Imam Malik idan ka ce wannan hadisi din ya saba wa mazhabar al-Imam Malik ko ya saba wa Imam Malik saboda Imam Malik ga yanda yake gani ga yanda yake gani la'alla kai ne kura take kanka har yanzu Imam Malik ɗaya ne daga cikin furasanus sunna wato manyan dawakai wanda suka yi wa sunna aiki ba zai tunani ba zai iya baka cewa imamu malik zai ga hadithi kuma ya yin aiki da shi kuma allah ta'ala ya ɗaukaka shi mun gane da kyau da haka abin da ya tabbata shi ne waɗannan malamai din in ka bar sunna ta ma'aiki ta bayyana a gare ga fili ƙarato suka ne kai musu sunna saboda baka bi maganar su ba فإنما أخذنا هذا المنهج منه الإمام الألباني يتي سندي كدي من كويو wannan manhaji mun doki wannan tafarki wannan tsari minhum daga wajen su waɗannan malamai din magabata ba wai sabon abu bane wanda ba mu da magabata akai wannan tsari na wajen abin da ya shafi mu daura sunna akan dukkan wani ra'ayi na wani daga cikin maganganu na mutane wannan shine abin da magabata suke kai ba sabon abu bane in kai kana ganin sabon abu ne a wajenka to abu ne wanda yake tsoho can can can can dama magabata a haka suke kai gane da kyau kama sabaka bayanuhu kamar yadda bayaninsa ya gabata a baya na maganganun malamai din faman a'rada an ihtida'i bihim fi hadha as-sabil dukkan wanda ya kauda kai ya bijire ga barin shirya da magabata a wannan hanya din ya zamanto bai yi koyi da magabata ba a cikin wannan tafarki na wajen abin da ya shafi mai da sunna ta zamanto ita ce almasdaru tsani min masadir talaqi ya zamanto ya ɗauki wata magana ka anna hal aslu wa sunna far'un laha ya maida wato magana mazahaba maganar wani malami ita ce tushe ɗin sunna za ta zama tore shi ne nata lokacin da sunna ta ci karo da juna da wannan asulu nashi to za a jefarwa ki asulu ya maida ta haka nan ya zama bai saka sunna ba ita ce al'asulu alfiɗu far'un ne laha far'un ne minha wani reshe ne na ita sunna ɗin in ya zama to an samu cin karo da juna da al'asulu da alfar'u za a gabatar da al'asulu akan alfar'u fahu ala khatarin azimin wato shi yana kan hadari wanda yake mai girma duk wanda ya zama to bai yi koyi da magabata ba wajen saka sunna ta zama to ita ce hakima akan kowane abu nashi yayi watsi ya kauda kai daga sunna yace mu ba ma tare da littafin hadisi ya abin da zamu bauta Allah da shi shine littafin fiqh kuma ya faɗi hakan da min samimi qalbihi a zuciyar shi ma kuma haka yake da wannan aqida to yana kan yana kan hadari mai girma yana kan wato hatsari mai girma li'annahu yastalzimu al-i'rad 'an as-sunnah saboda hakan din zai saka mai dole ne ya kauda kai ga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam duk lokacin da za a fifita maganar wani malami akan maganar ma'aiki alaihi salatu wassalam hakan din da ya karshe zai bayar zuwa ga mutum ya fifita maganganu na malamai akan sunna ta ma'aiki ce sunna tana karantar da rudani ne tana karantar da rikici ne tana zauwa za ka zo da hadisi za ka ga waɗansu suna maka hujja da cewa in kana karanta bulugul maram za ga wani hadisin ya tuka wani ya warware in kana karanta littattafan suna din za ka yi ta gani wani hadisin ya tabbatar wancan ya kore wancan ya ce gabas wancan ya ce yamma wancan ya ce sama wancan ya ce ƙasa to wannan za mu gwanda mu aje mu aiki da da su mun gane da kyau wa qad umirna inda al-ikhtilaf bi rujui ilaiha haƙiƙa an umarce mu lokacin da muka yi sabani a tsakankanin yin ruju ilaiha da mu koma zuwa ga sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an umarce mu da mu koma zuwa ga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam inda da ikhtilaf lokacin da muka samu sabani tsakankanin ni da kai muka samu sabani ga abin da wane ya ce ga abin da wane ya ce to maganar wane ba ta zamantowa hujja akan maganar wane sai in wane din magana tashi ya karfafe ta da addala ilmiyar kitabu ya sunna to sai zaman to maganar shi ta zama hujja akan ta wancan ba dan saboda shi shekarun shi ko girman shi ko kaza ba a saboda abin da ya zo da shi ne na littafin Allah da kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam mun gane da kyau wannan shine abin da Allah ta'ala umarce mu ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul lokacin da kuka samu ja'inja kuka samu gardama cikin wani al'amari kuma yarda shi zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam mayar da shi zuwa ga Allah shine ila kitabillah mayar da shi zuwa ga maiki alaihi salatu wassalamu a zamanin rayuwarsa shine a tafi wajen shi kai tsaye bayan ya koma ga Allah subhanahu wataala ya wafati shine a maida shi zuwa ga sunna ta maiki alaihi salatu wassalam wannan shine abin da Allah ta'ala ya umarci in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun kasance kun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe shine kuma yarda dukkan abin da kuka yi ja'in ja akan shi zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam to akwai masail wanda za ga cewa ana ta kaiwa ruwa rana akan su wanda mas'ala din nan wata hadisi ne ingantacce akan ta kuma wannan hadisin baya karɓar tawili za ga waɗansu a ɓangare ɗaya waɗansu a ɓangare ɗaya kuma ga waɗannan sun kawo hadisin nasu tafkar rana lokacin azuhur amma waɗannan sun kuma su ce ba su yadda ba su hau kan tudun naƙi saboda ana ce musu ga maciji sun raka ga inda ya biyu ana ga maciji shuka ta ke ta can ya biyu ana nuna maka ga kai ka raka cewa ga ga inda wutsiya take da Allah wutsiya din aka in aka yanke ka ai ba da can rai kuma ana ce maka ga kan shi anan ta kake ga wutsiya ta a can mun gane da kyau zai iya a sare wa maciji wutsiya amma kuma da sauran shi da rai shi to amma aka ce aika kan ana a yadda a yanzu kuma wutsiyar ai ba za ta tafi ta yawo ko ya rayu bayan wutsiya to ana ce maka ga inda bakin zaren yake kana cewa ba shi kake bukata ba kun gane to an umarce mu da mu koma zuwa ga sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da muka yi sabani a tsakankaninmu wali itimadi alaiha sannan kuma an umarce mu da yin jinginuwa da yin dogaro akan ita sunna din ya zamanto ka jingina bayanka da sunna ita ita ce majingininka don wani wanda za ka jingina da shi zai iya gocewa ka faɗi amma lokacin da ka jingina da sunna ya zamanto sunna ita ce dala'il naka to zai zamanto hujjarka ta zamanto mai ƙarfi shi yasa al-imamu ash-shafi'i yake cewa wa man hafiza as-sunnata qawiyat hujjatu dukan wanda ya haddace sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalam to shi kuma hujjar shi za ta yi karfi duk lokacin da ake magana wancin ya ce ga fatawa ta ibnu qudama wancin ya ce ga fatawa ta imamu shaukani wancin ya ce ni ba shaukani ba ni ba ibnu qudama ba ga ta abdul rauf al-hunawi yace ga ta ma'aike alaihi salatu wassalam ai gama kana cewa ga maganar ma'aiki an gama da ta shaukani da ta ibn kudama da ta wani da ta wani da ta wani duka za a je su a gefe in ta shaukani ta dace da ta annaba a ce to kai mai shaukani kai kace tare da gaskiya in ta ibn kudama ta dace da ta ma'aiki a ce kai ibn kudama kai ka dace da gaskiya in ta wani ta dace da gaskiya sai ka ji shi yasa lokacin da ya zamanto ana cikin yanayi na na fitintunu wani daga cikin magabata din ne al'imamu zahabi yake cewa dukkan mutumin da zai zamanto ya mayar da alkur'ani da kuma sahihai wajen abin da ya shafi ya dawamar da kallon shi zuwa ga waɗannan guda biyu alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki wa khasatan as-sahihani bukhari da muslim kenan zai zama to shi ya fita daga cikin waɗanda za su fada cikin kuri na halaka kullum ya zama to kana da kai ittila'i zuwa ga waɗannan littattafan guda biyu alkur'ani akwai wani kaso wanda kake karantawa a kullum a matsayin wurdi na wuni sannan kuma sunna ta ma'aiki din shi ma akwai wani lokaci da ka ware mata wanda zaka dinga karanta ta khasatan bukhari da muslim saboda su wannan labubara ba kura a kansu da zaman to kullum kana da kwai wani yanki wanda ka ware na lokacin ka wannan na qur'ani ne wannan na sunna ne sai zaman to ka wanye lafiya amma in ya zaman to kana wacar fadar gobe kana wacar fadar jibi kana tare da wancan malamin gata kana tare wani lokacin za ganka da dan tafi ne saboda kai ba a can ba kai ba a can ba mu dabdabi na bayyana zalika la ilaha ula wala ilaha ula al makhraj shi ne bawan Allah musulmi ya ladauci sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam yi riko da alkur'ani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam dukkan wata fitina da dukkan wata shubaha da za a karkada sai ga shi Allah ta'ala ya mai maganinta ba za ta faɗo kansa ba kun gane da kyau kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minun wato ba ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna su waɗannan mutane ba za su yi imani ba hatta yi haƙƙin muka har sai sun naɗa ka a matsayin alƙali sun maida ka kai ne alƙali fi ma shajara bai lahum cikin abin da ya gudana a tsakankaninsu na saɓani sun bala ya judu harajan fi anfusihim sannan kuma ba za su samu kunci ba a cikin rawukansu mimma ƙarfaita dangane da abin da ka hukunta da shi wa yusallimu taslima sannan kuma su meka wuya iya meka wuya wannan ayar tana bayyana mana cewa duk wani wanda zai yi da'awar imani imaninsa ba zai zamanto imani cikakke ba sai lokacin da ya zamanto ya yarda da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu hakim ne bayan ya yarda da cewa ma'aiki hakim ne kuma ya yarda da abin da ma'aiki din ya hukunta bayan ya yarda sannan kuma ya meka wuya iya meka wuya da wannan mataki na ƙarshe shine inda matsalar take za ga mataki na farko za a samu da yawa wanda sun yarda sai da cewa ma'aikin alaihi salatu wassalamu shine wanda Allah ya ce wa in tudihu tahtadu shine wanda qawluhu fasl maganar shi ita ce mai rabewa raba garrama kenan to amma thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita mataki na biyu kenan sannan ko ba za su samu kunci ba a cikin rawukansu dangane da abin da ka hukunta da shi wani za ka ga yarda shi da hukunci ba shi yake nuna akan cewa kuma bai damu ba wani za ka ga an ce mai ga yanda mas'ala ɗin nan take wane shi ne yake da gaskiya a kanka to amma duk da haka ya ji an kama hadisi amma sai ka jiran shi bai gamsu ba bai yarda ba ya tashi amma yana gunguni amma ya zama to ya tashi yana neman kuma ya je wajen wani malami ya bai wata fitowa shi yasa a lokacin umar dan khattab a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam umar dan khattab wani ba yahudi da wani munafiki suka zo wajen shi ba yahudan ya ce wa umar dan khattab ya ce garrama ce muke da ni da wani matsalar da ta kani shi ne kaza da kaza amma mun je wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi mana hukunci ya ce ni ne mai gaskiya wannan mutumin shi ne ba shi da gaskiya sai umar ɗan khattab ya kallaci wannan munafiki ya ce haka ne ko ba haka bane ya ce kwarai yadda ya faɗa ɗin nan haka ne to amma ni shari'a ce bata mun ba ina so ka yi mana ya ce to da ina hutawa ya ku da ina hutawa ya shiga gida ya yi lullubi ya huto da takobi a cikin babban riga yana hutowa ya cire mai kai ce ai kaka furta ce maza Allah zai magana kuma ni in tasa ce wani hukunci ne zan maka ba ma'aiki ya maka hukunci ai maka hukunci a kotun kolin kolin wanda ba magana akai kuma ka zo ka ce baka yadda ba to ni kuma awa ji ka rabin sirdi ba gane da kyau kare a gudun layya to ka kare yana gudun layya ai kaga to shi ba zai neme shi ba a ji ai layya shi to ga wanda masu abin sun ba da fatawa akai kuma ka zo ka raka neman in yi hukunci ni awa da ni umar zai iya ba da fatawa fatawa ta ta cikarwa da maganar ma'aiki kuma ni ma bin yadda da tawon ba zan yi rubo da ta ma'aiki shi yasa idan mutum yana so ya tsira da mutuncinsa shine sunna din nan ya zamanto ya riko da ita as-sunnata sunnata kun gane da kyau sannan kuma ba yanda za a yi ka fahimci sunna da kai sai littafi sai a gaban malamai kullum abin da za mu dinga kula da shi shine a je a karanta a gaban malamai iya za ka ɗauki hadisi kai ka mai wata gurguwar fahimta kuma ka ce ita ce ita ce fahimta wanda take ɗaya da kawo haguwanta wanda har ka la shakka fiya wa man shakka fiya fa kafara bai bai dace ba wannan ayar kamar yadda Zubair ibn al-Awwam yana cikin Bukhari da Muslim yace yana tunanin cewa ta sauka ne kan wata garrama da ta hada su da shi da wani mutumin Madina wanda shi ma ya halarci yakin Badar wannan mutum kamar da hadithin na Abdullahi dan Zubair yake cewa Zubair ibn al-Awwam wani daga cikin mutanen Madina ya kai karan shi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu fi shiradil harrati allati yastahuna biha dangane da abin da ya shafi wato igiya ta rijiya wanda suke shan ruwa da ita akwai rijiya ce a garkal azubair ibn al-awwab idan azubair ya tashi yin baruwa lokacin baruwan shi ya dace da lokacin baruwan makwabcinsa to sai makwabcinsa ya ce ai ba zai yadda ba sai zubairu ya yi baruwa sannan kuma shi ya yi dole a saka ruwa kawai ya wuce ko ina ya shiga zubairu ce shi bai yadda ba abu a gidan shi kuma a ce kuma a hana shi ya ya ɗan yadda yake so da kayan shi to sai kai ƙarar shi wajen ma'aiki mazala ya ce ya zubair bayan ka shayar da garkalka arsil ma ila jarika ka saka ruwan ya tafi wajen makwabcinka shi ma ya amfana ganin mazala da ya haka ya haka ne saboda mun sulu sai shi wannan al'ansari din sai ya ji wannan hukuncin bai dace da shi ba ce an ka na buna ammatika dan dan amurka ne shi yasa ka ba shi wannan hukuncin mai sauki kenan ka ba shi gaskiya almawai kyautata mun ne zai iya yi haka haba da manzo Allah ya ja an ce mai an ka na guna abbatika ce zubairu ya ce shayar da garkalka sai kuma ka danne ruwan ya koma ka koma rani kalka saka mai ya tafi farko amarahu bil ma'ruf ba wajibi bane akan zubair ibn al-awwam ce sai ya baiwa mai garkashi makwabcinsa ruwan garkashi rijiyar ta zubairu ce rijiyar shi ce ko makwabcin shi ya ce kawai dole lokacin da zai gwaro ko ya dace da lokacin zubairu to da yadda zubairu ya haƙura to suka je wajen ma'aiki maza Allah ce to kai zubairu da kake da kai garka kuma kake da kwai rijiya idan makwabcinka ya buƙaci ruwa in lokacin da kana buƙaci da shi ne ka ba shi haƙuri in ka gama sai ka saka mai ya tafi garkai shi ya ce to babu komai an gama ya rasu wala yanzu da ya faɗi haka manzo Allah ya yi umarni da shi Zubairu ya kyautata kada ya kulle wa makwabcin shi ta sai makwabcin ya ce a kaji shari'a kenan dan ya zama dan uwan shi ne dan dan uwan shi ne shi yasa ya zama an mishi wannan shari'a kenan ni ban ni da kowa lalace haka Zubairu ya ce in ka gama ba ruwan danne ruwan kada ya fito ya koma inda ya fito ya koma ce zubairu ce ina da tan cewa wannan ayar ta falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum ta sauka ne akan haka hadisi yana cikin bukhari da muslim as'alullah ta'ala Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman qala fihi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda Allah ta'ala ya faɗa game da su ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi sani dai kadai ya kasance maganar mu'minai mu'minai maganar su ta kasance idan aka kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama li yahkuma bainahum saboda su yi hukunci a tsakankanin su dangane da abin da yake gudana a tsakankanin su na rashin fahimtar juna an ya kulu sami'na wa ata'na suna cewa mun ji maganganu na Allah subhanahu wa ta'ala mun ji maganganu na farin jakada sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mun yi biyayya kan abin da suka hukunta da ba mu da ja akai wannan ita ce magana ta mu'mine na gaskiya wato almu'minuna as-sadiquna fi imanihim kenan masu gaskiya a cikin imaninsu ne wanda idan aka kiraye su zuwa ga hukuncin Allah da hukuncin manzo sallallahu alaihi wa sallama suke meka wuya zuwa gare shi suke jayuwa gane da kyau amma akwai munafiqai wa quluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum al haqq yatu ilayhi mud'inin wato cikin mumini a kowanne za ka ga cewa in kaga yana cewa a tafi wajen malam wani to ya san shine ne gaskiya amma in ya san ba shi da gaskiya to ta yake a wajen kotu shi a nan gaskiya shi shine a jibin shi ya san a can yana da lauyawa ne in ya dan mai allura kaɗan ɗari biyu in ya ba shi to zai iya kwato mai haƙƙin wajen wajen gudanar wani to amma ya ce a je malam wajen malam wani ya san aka je wajen malam wani nan malam ba a sai shi da dukiya kuma shi Allah zai ce annabi ya ce ba wai zance ya kawo maka aya bane ya fassara maka ita ursuji ku gane da kyau zai faɗa maka abin da Allah ne ya faɗa da manzanni sallallahu alaihi wasallam amma bangaren abin da ya shafi doka ta ƙasa la Allah zaka samu lauya da lauyan nan in ya tsaya maka shi wancan da ke talaka ne ba shi da lauya in aka zo aka tsaya shi wannan lauya ya karanci abin tun daga farko har ƙarshe ya karance shi kuma ya saba tsayuwa ba irin wannan shari'a karama ba a babbar shari'a ma ya tsaya ya ba da kariya akan dukiyar da take ta haramu kuma an ci da haka dai yanzu taka wannan ta miliyan ɗaya wannan ai karamar harka ce ka kwana kana barci gobe kai za a ba gaskiya a ce a wane ne ka san shi da tsare ce wane ne ya karanta ai bai karanta dokar kasa ba barata ya karanta lauyanci da sauransu ya an zo shi bayan ya gama da karshe shi lauya ce to ni ina ma tuhumar wannan abokin hamayyar alhaji akan cewa ya yi wa alhaji kazafi muna nema daga gwamnati daga hukuma Allah ya ƙara mata lafiya akan ta hukunta shi akan cin mutunci alhaji da ya akan janyo shi da ya kawo shi da ƙarshe a ce to kotu ta ajiye wane wane saboda tuhuma da yi wa alhaji tsawon wata uku kuma a dawo kuma a dawo ashe da shi alhaji ya je yana kudurin shi shi ko talaka na wanda la haula lahu wala quwwata illa billahi an saka shi a cikin gidan kurkuku ba shi da abincin da zai ci bai barwa iyalin shi abinci ba amma saboda shi ba shi da kowa amma an saka shi a kurkuku kuma shi ne mai gaskiya ne ga alhaji kuma yana ta fantamawa a cikin gari a ce sai wannan talaka ya janye daga ra'ayin da yake kai sannan kuma za a hango shi wannan abubuwan da yawa suna gudana za a gani to ita fatawa maganar Allah da ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama idan aka kira ka zuwa gare ta za ka jayu ne ka meka wuya bayan ka meka wuya kuma ya zama to ka ce sami ina wa kwana kar ya zama to irin maganar yahudu sami ina wa asaina irin kamar a ce wa'azi a kofar karuwa ji ya zama dole amma ɗauka ba dole ba gane da kyau akwai wanda za ka yin kana mai magana zai ce ina jin ka sai ka gama ce ka kare ce ba a yi mun gane to kar ya zama to haka shi yasa waɗannan mutanen madakhila wanda suke suke suke zargin a wannan babban malami marigayi Allah cikin sa karama da kuwaini kan abin da ya shafi yukaffiru akila riba wala ya kadafi suka mai kuma ya fito da kanshi ya ya barantar da kanshi amma kuma duk da haka sai zamanto suna nan suna bin bayan shi an mai tambaya tambaya ce aka mai kusan safa ɗaya da rabi akan mutum ne wanda yake cin dukiyar riba mun gane da kyau tambayar da aka mai mutum da yake cin dukiyar riba kuma an kawo mai ayoyi wanda suka haramta cin dukiyar riba yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan wa taqullaha la'allakum tuflihun an kawo mai hadisai Abu Huraira itanibu saba al-mubiqat daga ciki akwai akilur riba hadithin Abu Juhaifa wala ana akilar riba wala ana al-musawwir hadithin Jabir dan Abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qalakum sawa'u da waɗansu daga cikin hadisai wanda suke magana akan haramcin riba amma duk da haka kuma yace shi yana nan kamar yadda ya ci jiya haka yau zai ci kuma gobe ma yana ci in gane da kyau sai aka mai tambaya akan haka hukuncin shi wannan mutumin sai ya ce ina tunanin wannan mutumin ya halatta kenan cin riba tunda an kawo mai aya mutumin da aka kawo mai aya wanda take magana akan haramcin kaza aka kawo mai hadisi ya ce kaza din nan shi bai yadda ba zai ci gaba da ci ya karyata aya ya karyata hadisi mun gane da kyau hukuncin wanda ya karyata aya daya tamkar wanda ya karyata alkur'ani mun gane da kyau ya fita daga musulunci sai kuma na biyu ko bai karyata aya ba mutumin da ya halatta kabira min alkaba'ir shi ma ya fita daga musulunci domin sai shi ya ba da fatawa akan cewa inda ya har ya mutu akan wannan ra'ayi nashi ya kafirta duba da cewa ya ce a rahu mustahillan ina ganin a halatta ta ne ya halatta a riba kamar yadda harkar kasuwanci hada-hada ka siyo kaya jika goma ka saida shi sha ɗaya ka ci jikar wannan halali ce ko to haka shi yana ganin ka ɗauki ramce ka ba da jika goma a maido maka sha ɗaya shi ma ya halatta to dukkan mutumin da ya halatta riba ya fita daga musulunci to sai ya faɗi haka yanzu da ya faɗi haka sai suka samu suke ɗorawa a kan shafuffuka da dama kan cewa huwaini da kafiru murtaki kabira yana kafirta mutumin da yake aikata babban laifi to yanzu da ke masala ce ya ce to idan mutum ya yi magana wanda take da duhu ya ce da raina da komai ya ce to a dawo mana a tambaye a cikin bidiyo hoyo magana ce a dawo a tambaye ni mana ya ce wani daga cikinsu ya zo ya tambaye ni ya ce yadda yi wa malamin nasu amsa tambaya malamin ya ba da amsa ya ce wallahi da ya zo ya tambaye ni yadda na ba shi amsa caye da ni da malama ne masalar nan ɗaya muka ba shi amsa amma da ya je koma ya gaya wannan malamin caye ai tafiya ce yake ya gaya maka abin da ba haka bane a zuciya shi ya dawo ya ce mun ga abin da malam wane ya ce ce to yanzu tun da dai har abin ya koma ba zan can fahimtar juna ba ce ake so ake ana so ne sai an yi isdafi na ya ce to sai dai shiru na jali akan masala da ya ce ya shekara bakwai bai yi bi magana akan ya ce addu'a ya ce Allah ta'ala ya ɗauke hankalin shi ma daga wannan masala ya ce masalar da ya shafi abin da ya shafi murtakibul kabira la yukaffar ya ce shi tun da ya tashi ma da ya gane damar shi ce wannan wannan hagu din ce a wannan lokacin ma akan wannan aqidar yake shi zai alaka mai zancen ya tsufa manya da shi ya zai alaka zancen murtakibul kabira kafiri ne ce bai taɓa ba da fatawa akan haka ce amma da ya ce ai Allah zai tashe su a gobe kiyama shi ya tafi lahira Allah ji kansa da rahama to wallahi akwai irin waɗanda za ga kage kage in suka yi wa malami kaji ba yadda ka iya wani lokaci za ga an ciko maka takarda malamin nan mubtadi'i ne ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza na shi in yana da rai la'alla in dai kana da damar ka haɗu da shi ka je ka same shi ku tattauna kan shi in ba ya da rai la'alla abin da ya faɗa ɗin ƙarya suke mai wallahi kula da kyau irin waɗanda za a ga cewa an kawo maganar Allah da magansa sallama amma kuma sai ya zama to mutum ya danne sai sami'ina wa wa asaina mun ji abin da ka faɗa amma kuma ta iya ne kake ba haka bane a cikin zuciyarka wa ya ce sai ka buɗe zuciyar mutum ka gani inda ya bada fatawa kuma ai shi tsakankanin shi ne da Allah zuciyar shi wanda tsakankanin shi da Allah ne haka Umar dan Khattab ya faɗa innan nasa kanu yukhaduna bil wahyi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وإن الوحي قد انقضى وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته من شيء وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه على سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة الله تعالى جوت أمره wa ula'ika humul muflihun Allah tabaraka wa ta'ala ce wancananka wanda ya zamanto haka ne halayensu sun dogara da Allah sun dogara da manzon shi sannan kuma suna meka wuya ga hukuncin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallama sune waɗanda suke al-muflihuna marabauta al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar waɗanda suka rabauta da gidan aljanna kuma suka tsira daga gidan wuta ومن يطع الله ورسوله دكان وند يبا الله da manzanshi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yakhsha Allah yake jin tsoron Allah yake kiyayewa dokoki na Allah wa yattaqihi ya kiyaye dokoki na Allah sirran wa alaniyatan a asirce da bayyane fa ulaika humul faisun wancananka su ne waɗanda suke marabota za mu ga cewa waɗannan ayoyin guda biyu inna ma kana qaulal mu'minina yawman yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun suna bayani dangane da abin da ya shafi makomar wanda ya meka wuya ga shari'a da Allah ta Allah da ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya yadda da ita ya dora ta akan dukkan wata shari'a makomarsa shine zai zama to cikin al-muflihuna al-muflih kabla an takuna muflihan shine ka zamanto ka yarda da hukuncin Allah ka yarda da hukuncin manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma bayan haka ƙarshen wanda ya zamanto yayi da'a ga Allah da manzon shi wa yakhsha Allah yaji tsoron Allah wa yattaqihi ya kiyaye dokoki na Allah to kuma wannan sune al-faizu la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun gane da kyau Allah ta'ala ce a ja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun gane da kyau to duk inda za a ga cewa an rufe alfa'izun aya da shi wato Allah ta'ala yana magana akan bayin Allah na gari kaga allazina amanu wa hajaru wa jahadu suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi cikin ɗaukaka addinin Allah suka yi da dukiyoyinsu da kawunansu a azamu darajatar inda da su ne mafi girman daraja a wajen Allah wa ula'ika humul fa'izu wannan ma kuma sai Allah ta'ala ya rufe wannan ayar da alfa'isu za mu ga cewa alfa'isu na dama a ƙur'ani kusan a ƙarshen ayar sun hudu suka zo su gurare guda uku duk masu kuri ne da yi bashiru hum rabbuhum da nan da kuma lau an zanna hadar ƙur'an mun gane da kyau sai kuma guri na hudu shi kan aya ne ba kan kuri ba da cikin suratul mu'minun kada aflahan mu'minun kyau rubu na walau rahimnahum zuwa ƙarshen shi za mu ga cewa ana akwai faɗi suna anan ta zo alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina shaqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala kasu fiha wa la tukallimuni innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وانا شيء تكون قرينا هو بكنا فائزون uku kan kuri ɗaya kan aya mun gane da kyau wajen ina ga wannan sun guda hudu kenan ina ga anan ya kamata mu kwana a wannan malam ya rubuta wannan magana a watan a nan dimashqa dimashq sham kenan sha uku ga watan jumada da akhirah shekara ta 1370 daidai yanzu kenan wajen shekara 76 da rubuta wannan wannan gina da kyau inda zama a 1446 kenan ga 46 ga 30 daidai za su baka 76 Allah ta'ala ji kansa da rahama Allah ya gafarta mishi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi fuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik